بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتا قوم رمضان شاد ba azumin nan garin ba azumin najeriya gaba daya na'am sha ɗaya ko to sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da sha ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul an'am idan ba ku manta ba jiya mun tsaya ne akan aya ta 142 fadin Allah madaukin sarki wa minal an'ami hamulatan wa farsha wannan za mu tashi ko 130 da a 141 muka tsaya kenan وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وأن يوضع متاشي ومن الأنعام حمولة وفرشا بسم الله مانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
Allah madaukin sarki yana bayani ne dangane da nau'in dabbobi da ya halitta wanda ya horewa al'umma kuma ya halatta musu su yi amfani da su ya ce wa min al'an'ami hamulatan daga cikin dabbobi da Allah ya halitta muku akwai dabbobi masu ɗaukan kaya kamar irin su jaki irin su raƙumi irin su doki a wani zubin har bijimi ma ana ɗora masa kaya wa farsha akwai kuma ƙananan dabbobi wanda ba a ɗora musu kaya yaman irin su akuya irin su tinkiya irin su rago wannan duk ba a ɗora musu kaya hamulatan masu ɗaukan kaya manyan dabbobi farsha ƙanana waɗanda ba sa iya ɗaukan kaya kulumin mara zaka Allah Allah ya ce ku ci daga abin da Allah ya azurta ku ku amfana da ni'imomin da Allah ya muku na dabbobi kala-kala a cikin masu ɗaukan kayan akwai wanda ake ci cikin wanda ma ƙananan ne ba a sa ɗaukan kaya akwai wanda ake ci da ka ku ci arziki ne Allah ya muku kada ku ware ku ce wannan kaza na maza ne wannan kaza na mata ne da wannan da wannan na suwane ne da wannan da wannan ba na suwane ba ne a'a ku ci daga abin da Allah ya muku arziki da shi wala tattabi'u khutuwati shaitan ku daina bin wato ainihin hanyoyi na shaitan la tasluku tariqahu wa atharahu ku daina bin hanyoyi da gurbi na shedan da yake haramta muku dabbobi yake haramta muku abin da Allah ya halatta muku innahu lakum ma'aduwwun mubin lalle shedan makiyi ne kuma mabayyanin kiyayya gare ku ku musulmi ko kuma ku al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ita ma dai wannan aya din raddi ne take ga duniyar kafirai da suka halatta wa kansu wasu dabbobi suka haramta wa kansu wasu kuma to amma dai Allah ya nuna mana duk nau'in dabbobin nan guda biyu gaba daya duka halal ne gare mu to bai ma gama magana akan dabbobin ba akwai kuma wasu dabbobin da Allah ya dada halatta mana bayan waɗannan to a yanzu kuma ayar gaba Allah zai mana bayani ne dangane da ɗabi'ar kafirai da suke da shi cewa sai su halatta wa kansu wani bangare na dabbobi kun ga cikin dabbobi akwai maza akwai mata ko akwai maza akwai mata to sai su halatta wa halatta wa kansu wani bangare kamar su ce mazan kawai za a yi amfani da su a ci matan kuma ba za a ci ba to wannan sai Allah madaukakin sarki ya zo yake bayani kuma yake musu raddi akan wannan duk abubuwan za ku ji su a jujjuye a jujjuye to da mun guma kansu ne suke ba su wannan umarni da shaidanun su yasa za ga abin bai da wata ma'ana yanzu me amfanin mutum ya ce wai wai za a ci namijin dabba amma macen ba za a ci ba ko a ce za a ci mace amma ba za a ci namijin babu ba hankali ma a ciki sauka ce tsagwaron takurin to shine Allah ya ce samaniyat azwaj
ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين
Allah madaukin sarki ya ce akwai wasu dabbobin kuma simfi-simfi guda takwas waɗanda Allah madaukin sarki ya halatta muku samaniya ta azwaj ay an sha'a min al'an'ami samaniya ta azwajin ay asnaf Allah madaukin sarki ya ba ku dabbobi simfi-simfi ko nau'i-nau'i guda takwas min ad-da'ani ithnaini wa min al-ma'az ithnain daga cikin tumaki akwai guda biyu namijin da kuma na macen kamar ka ce rago da kuma tinkiya min ad-da'an ithnaini wa min al-ma'az ithnain a cikin awaki ma akwai guda biyu mazan da matan bangaren tumaki akwai namiji akwai kuma mace bangaren awaki akwai namiji akwai na mace ɓangaren tumaki namijin shine rago ta matar ita ce tinkiya ɓangaren awaki namijin sunansa taure ko bunsuru ta matar ita ce sunanta akuya a nan da ya ce a min abdu'ani abinda ake nufi da abdu'an a larabci kamar yadda ke sanannen abu ne um, ana nufin anni'ash kenan tumaki dai kawai dabbobi masu gashi ɗaya daga ciki ana ce da ita da'in da'an kamar tumaki amma an guda ɗaya ne sai a ce da'in macen kuma a ce da'ina rago namiji da'in tinkiya kuma da'ina da'an kuma tumaki ana iya cewa kuma dawa'in da'in namiji da'ina ta mace dawa'in jam'i da'anima da jam'i wa min al-ma'azi ithnain anan idan kun lura da qur'anin ku yadda ya zo a rubuce min al-ma'zi bi sukuni al-aini ko amma a kirar ibn kasir da ibn amir da mutanen basara can kufa kenan basara iraki suna karantawa da yi wa ainihin din nasaba wa minal ma'azi maimakon wa minal ma'azi wa minal ma'azi snaini maimakon wa minal ma'azi snaini abinda dai ake nufi shine awaki akan cewa akan ce al-ma'iz akan ce al-mi'iza wannan laraba suna ce jam'i ne la wahida lahu mana jam'i ne in an ce kamar abu ne da aka kawo shi in general form ba ba shi da guda ɗayansa to shine sai Allah madaukin sarki yake cewa قل آذكرين حرم أم الأنثيين يا musu shinto mazan ne Allah ya haramta muku a rayawarku ku amil unsayaini ko ku dai bangaren mata ne Allah ya haramta muku kamar so ake a ce da kuto ka san daman su suka haramta wa kansu suka ce banda dabba kaza ba a cin dabba kaza ba a cin dabba kaza to shine Allah ya ce to ga wasu dabbobi wanda ku dai musulmi halal ne gare ku min ad-da'ani ithnaini wa min al-ma'zi ithnain akwai maza a cikin tumaki akwai maza a cikin awaki akwai mata cikin tumaki akwai mata cikin awaki qul adh-dhakaraini harrama shin to Allah da ya zo haramta muku a rayawar ku ba ba wai dan Allah ya yarda shi ya haramta ba to shin ai gwanda ku yi bayani bangaren maza ne aka haramta muku kamar misalin aka ce ka ku ci rago kuma aka ce kada ku ci a, a, a, a taure ko ko ko ko ko ko wannan a, ma- me ake cewa bunsuru wanne aka yi muku a ciki wal azzakaraini harrama amil unsayain ko ku dai matan ne aka hal- haramta muku sai ku bada ku yi bayani kun san da yake na fi alaran makauri wannan din ina jin tsoron kan na zon karya ta shi yasa suka canja suka kamu shi kuma alaran ma ya yanzu bai ko aure ma bai yi ba yana nan mu yanzu na lahira muke nema tukunan su kuma yanzu yanzu ake neman shiga jami'a ma to shi yasa kuka ga na fi shi na fi shi tudu ni na riga na ci rabona sauran shi Allah ya sa mu shiga da imani amil unsayin ko ku dai matan mana unsa da'ani wa unsa al-ma'az wanne aka haramta ba ansa amma shamalat alaihi arhamul unsayain ko ko dai in ba ku iya wancan ba ko wannan ko kuma dai abin da kawai yake cikin cikin mahaifar tumakin da awakin ne abin da ke cikin cikin mahaifar awakin da tumakin ne ɗayan biyu ne ko dai namiji ko mace ko kuma namiji da mace dole dai a samu wani Allah ce nabi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin ku bani labari kalmar nabi'uni tana nufin akhbiruni bi ilm ku ba mu labari dangane da ilimi idan kun kasance gaskiya kuke faɗa akan abin da kuka raya babu amsa babu specification kawai da kani su ce kara cewa ne kara ci kaza to shine sai Allah ya sake cewa mai kuma ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين نعم قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين هم.
أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم نعم إن الله لا يهدي القوم الظالمين yanzu anan in za ku gane lissafin an ambato mana kash- kashe hudu ne ko min al-dha'an ithnain wa min al-ma'az ithnain ba ya zama hudu ba sai ce wa min al-ibil ithnain wa min al-baqar ithnain a cikin raƙuma ma akwai kala biyu maza da mata me sunan namijin raƙumi kai na'am raƙumi da raƙuma ko amali yawwa kaji ba haushe kenan amali babban raƙumi mai ɗaukan kaya ɗinnan ka san amali a iya ɗora masa irin kayan da a kori kura ma za ta ɗauka za ka iya ɗora wa amali in ka shirge shi sai- sai dai ka ji kana mai kirari kurin yayi gaba to a cikin raƙumi akwai ga- ga taguwa ko ta matan raƙumi to a raƙumi a raƙuma ma akwai namiji akwai mace wa min al-baqar ithnain a cikin shanu ma akwai namiji bijimi sa da kuma saniya to su ma waɗannan kaga mun samu hudu kenan hudu ga hudu nawa takwas shine samaniya ta azwaj su ma sai Allah ce qul azzakaraini harrama amil amma ishtamalat a- a- a- alaihi arhamul unsayain qul azzakaraini harrama amil unsayain mazan Allah ya haramta ko matan ko ko dai abin da yake cikin cikin mahaifa na ainihin iyaye mata na raƙuma ko kuma shanu sun kasance suna haramta wa kansu ne abubuwan da ke cikin cikin dabbobin da kuma dabbobin su ce khalisatul lidhukurina wa muharramun ala azwajina dabbobi kaza da kaza mazan mu ne maza daga cikin mu ne za su ci mata ban da su suka haramta wani bangare ga maza su ba wa mata su haramta wani bangare ga mata su ba wa maza ba tare da wani dalili daga Allah ba tsabar ra'ayi kawai alhali dabbobin nan Allah ya saukar da su gaba ɗaya halal ne kowa zai iya ci amfani da su yayin da musulunci ya zo Allah ya tabbatar da hukunci na gaskiya sai suka yi ta jidali da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama akwai wanda yake mai zancen su mai surutu a cikin su ana ce da shi Malik ibn Auf Abul Ahwasi al-Jushami shine kamar kamar kamar kamar me ake cewa da, da wannan da hausa ban sani vocal ɗinsu me wanda zai fito yi magana a cikinsu zai wakilce su kakakinsu mai magana a cikinsu ya ce ya muhammad ya muhammadu labari ya zo mana cewa kana haramta wani abu da iyayenmu da kakanninmu sun kasance suna aikata irin wannan mana kamar yadda iyayenmu da kakanninmu suka haramta kai ma ka zo kana haramtawa kenan kenan ka fara dawowa daidai mana ka fara kwafan addininmu kenan manzala ce ku iyayenku da kakanninku sun haramta wa al'umma wani bangare na dabbobi ba tare da ilimi ba amma mu mun sani cewa Allah ya halicci waɗannan dabbobi samaniya ta azwaj nau'i nau'i guda takwas ga sunan lil akali wal intifa'i biha Allah ya ce mu ci kuma mu yi amfani da su ni ban yi muku muwafaka ba ban yadda da ku akan nan ba kuma ban yi irin abin da iyayenku da kakanni suke yi ba to ku da kuke haramtawa mutane ku ce khalisatul li dhukurina wa muharramun ala azwajina wannan na maza ne wannan na mata ne ko wannan na maza ne haramun ne ga mata to a ina aka haramta musu waye ya haramta wannan mutumi sai ya shiru bai iya magana ba sai ya rude falamin takalla manzo Allah sai ka da shi a jayayyar da suka yi to shine Allah tabaraka ta'ala yake cewa am kuntum shuhada'a shin wai ku kafirai wai kuna nan ne idh wasakumullahu bihadha yayin da Allah ya muku wasiya cewa wai cin wannan nau'i na wannan dabbobi haramun ne kuna nan kawai iyayenku su su ta muku ƙarya malamanku bokayenku su ta muku ƙarya am kuntum shuhada ko kuna wurin yaushe yaushe Allah ya ce kara ci wannan yaushe Allah ya faɗa faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban li yudilla an-nas bighairi ilm to gaskiya babu wanda yafi kowa bata irin wanda yake kirkirar ƙarya ya rataya wa ubangiji ba dan komai ba sai dan ya batar da mutane ba da ilimi ba da jahilci inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin amma sakamakon shine Allah baya shirya da duk mutanen da suke azzalumai wannan iya zalunci kenan ku haramta wa mutane abin da Allah bai haramta musu ba amma in kun ci haka ne to kuna ina a ina Allah ya faɗa a wani littafi a ce yace nabbi'uni bi ilmin ku bani labari da ilimi in kuntum sadiqin anan kuma yace am kuntum shuhada shin kuna nan ne lokacin da Allah ya wannan haramce haramcen babu ansa ba jawabi to daman addinin kafirci a gine yake da zunzurutun ƙarya tsagwaranta to sai Allah ya ce mai kuma
قل لا أجد فيما أوذي محرما على طاعم يطعمه إلا
قل لا أجد قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم shikenan tunda ba su da amsa ba su da jawabi Allah madaukin sarki ya gaya wa manzon Allah ka ba su amsa ka gaya musu kai a addinin ka ga iya dabbobin da aka haramta in ba su ba babu wasu sauran duk halal ne قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون gaya musu ni ban samu ba cikin abin da aka yi wahayi a gare ni wani abin da yake na haram ne cikin dabbobi ko abinci ni ban samu ba ba a karantar da ni ba ban gani a littafi ba babu wani ala ta'imin ya ta'amuhu babu wani abin da aka haramta ga mai cin abinci da aka ce kar ya ci shi ko ga nama da masu ci za su ci aka ce kar su ci illa ya kona maita na ɗaya sai dai mushe lalle ni Allah ya hana ni cin mushe wancan mushen da suka yi ta fafata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ta jayayya da shi suka ce wai za su ci abin da su suka kashe da hannunsu amma kuma ba za su ci abin da Allah ya kashe ba to shine manzo Allah ya sake dawo da su yace a gaya musu wanda yake haramun din ne a- a gare shi shine mushen illa ya kuna maita menene mushe wai a fahimtanka menene mushe abin da yake mata ala hatfi anfihi wanda ya fadi ya mutu kurum abin da ba yanka shi aka yi ba shine mushe ko kuma ya kashe kansa da kansa ga lissafinsu zai zo Allah ya haramta mun na ci mushe illa ya kuna maita aljussa almayita gawan abu mushe audaman masfuhan ko kuma jini bi wuka jini bai wuka abin da ake nufi da daman masuhan jinin da aka yanka dabba ya zubo din nan wannan haramun ne a shashi a ci shi to bokaye da kafirai suna wannan kamar yanzu idan ka zo za ka yanka rago ko tinkiya sai a saka kwano a ƙarƙashi jini ko ƙwaya ɗaya ba zai ɗiga a ƙasa ba wannan wanda aka yanka yake bin wuƙa yake tsiyayewa a ƙasa shine ake ce da shi daman masfuhan wannan jinin haramun ne to su kuma suna tare shi su je su dafa shi su cinye shi kuma Allah ya ce haramun ne har yanzu idan mutane suka so su kulle da bokanci suna yi sai mutum ya sa a yanka dabba sai ce kada a bar jini ko digo ɗaya diga sai a tare shi a tasa ko a kwano sai a kai masa sai a dafa masa sai ya ci kamar yadda kaga bargo ko na makamancin wannan to mu a musulunci shin wannan jini haramun ne shine au daman masfuhan shine daman muhurakan sa'ila jinin da aka yanka dabba mai tsiyaya mai zuba wannan haramun ne wasu kuma suka ce a'a daman masfuhan bai tsaya a waccan ma'anar ba kadai duk jinin da aka tatse shi a jikin dabba tana da rai kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa shi ma idan suka so sirkullan sai a samu bujimi sai a yanka jikinsa in aka yanki jikinsa jini zai rinka tsiyaya to sai a rinka tare wannan jinin sai a je a yi tsafi da shi to shi ma sunansa me daman masfuhan kenan jinin da ya fita daga jikin abu mai rai kuma alhalin abun ba kashe shi aka yi ba ko a fasa jijiya sai a samu dabba a nemi daidai jijiyarta inda inda inda inda jijiyar take wato tsiyayar da jini to sai su fasa wannan sai jinin ya ta tsiyaya to wannan haramun ne shine daman masfuhan aw lahma khinzir ko kuma naman alade aw lahma khinzirin ko kuma me naman alade ko ilade duk haramun ne Allah ce fa innahu rijs haramun ne shine kalmar rijis tana nufin mai haram ina maciya alade to bai halatta ba yin mu'amala da duk wani abu da yake da alaka da alade abun mamaki shine yanzu da yawa daga cikin yawancin abubuwa da mutane suke amfani da shi na kayan masarufi na yau da gobe akwai akwai sinadarin naman alade a ciki kamar yadda wata cibiya mai ƙarfi ta musulmi a duniya suka bincike akan nau'uka na abubuwa da ake amfani da su na yau da gobe wanda akwai naman alade a ciki ko kitsan alade da wanda babu su kafirai can da suke sarrafa waɗannan su ba su da haram a cikin abincinsu ko abin shansu mu ko musulmi muna da haram muna da halal idan za ku lura sosai yawan ka koma gida ka duba gwangwanin bombita ɗinka za ga an rubuta halal food wani ma da larabci ake rubuta halal a ba ba bombita ba wannan milo da magi za ga an sa halal ha'un lamun lam alif lam to akwai wasu nambobi da su din da yake su turawa zaka ce suna da adalci irin nasu in akwai naman aladin suna rubutawa insha Allah ta'ala kafin mu gama karatun nan na tafsirin nan zan kawo mana lambobin insha Allah a rubuce waɗanda idan ka gansu a jikin bombita ko milo ko madara yawanci kan madara ma yawanci za gani da yawa yawan bombita da ake sha yawanci za gansu zan kawo lambobin faɗa ba sai na faɗi kaza kaza don kada kamfanin wani kamfanin wani abu ne zo su tattare ni su kama ni amma dai zan faɗi lambobin da websites ɗin da ake samu akwai shi a cikin makilin akwai a bombita akwai a madara akwai kayan masarufi dai da ka sani da irin su mayukan nan su salad cream din nan nau'in su da su mayonnaise din nan yawancin su duk akwai kitan alade a ciki wallahi mala haka mala yahuda na suke suke bautar da mutane ana ta ɗiban kitan aladen ba ma sani ba shi yasa akwai wuraren da idan sun zo dama ba a kawo musu wani abu in ba wannan halal din ba shi yasa hatta a duniyance an yadda duk wanda babu wannan wannan kayan harkar naman aladen ko kiza aladen sai sa halal in an ce halal mana is, is wato accepted a wajen musulmi ya iya ci halal ne wanda kuma babu wannan halal din Allahu alamu kuma amma abun mamaki suna rubutawa dan kakkace sun hayince ka ko kamfanin bombita ne ko kamfanin ko macleans ne ko menene karka ce sun ha'ince ka kona suna rubuta za ga in na gaya ma lambar da ka je gida ka dan sai wata wani bombitan ka za ga da wannan namba din duk inda ka ga wannan namba din daga figo na kaza zuwa kaza to kawai akwai alama wannan tabbas akwai naman alade kitsan alade a ciki to daman sun rike duniya a hannunsu take suke sarrafa ta to ya za mu yi shine kawai in ka gani ka kaurace masa in za ka iya sai ka ƙaurace masa ka hutar da kanka amma wallahi da yawa wani kuma abu ne sananne a duniya yana na internet a website duk ana ta browsing ana ana ta forwarding wa al'umma musulmi ana ta nuna na an dade shekaru aru aru wannan mu a Kano tuntunin ma mun an rubuta shi mun fassara da Hausa an bubbuga an raba a masallatai da da, da wuraren karatuka da wayewa da sauransu don saboda musulmi su kiyaye idan ka je shago za ka sayi wani abu sai ka duba ka gani in mai irin wannan ne ka riga ka sani sai ka ce a baka wani variety din ba shi ba dan abun kamfani kamfani ne aw lahma khinzir Allah ya haramta mu ku ci naman alade wato babu mugun dabba da Allah ya munanta ambato akan shi irin alade to amma a nan gurin da aka ce lahma khinzir naman alade to kitsan alade fa shi ya halatta ha a a kar wani ya zo cewa to ai nama aka ce ya je kuma ya fasa kashi ko ya je ci fata ko ya je ci kitse la ana nufin aladen gaba daya kazantacciyar dabba kenan tsinanniya wanda Allah ya tsine mata albarka alade ba eh ai alade ba kayan musulmi bane dabba ce da Allah ya fushi da ita ga cin bayan gida eh ga ga ga ga ga cin dan adam kai mutum din da kake gani in ya samu guri gyara ka zai kuma ka bane wani ma Allah ya je ya kwanta a wani wuri an shi akwai aladu da daddare sun fito suna dan tsince tsincen su ba ya suka cafke mai kafa ba ya ce yana kwanci sai ya ji kafa su sanyi daga sanyi nan sai ya ji ana gwaguya yana miƙewa sai ya ga alade yana abunan ga ga tone makabarta alade in ya samu wuri sai tone kabari ici mutum ya ci kashi ya ci bayan gida ya ci mushe ya ci datti ya ci kazanta duk masifar duniya nan ba abin da alade baya ci akwai abin mamaki ma wallahi ga masu cin alade fa aw fis fa innahu rijsun Allah ya ce haramun ne aw fisqan uhilla li ghairi Allah bi abu ne wanda yake fasikanci ne in an ce fasikanci a larabci ana nufin fita daga yi wa Allah da'a wanda aka halatta shi ga wani Allah ko an zubiha ala ghairi bismillah an yanka ba ba da sunan Allah ba tabaraka wa ta'ala to a nan gurin idan kun lura an an ambato sunan wasu abubuwa kuma annabi ya ce kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin illa an yakuna ni ba abin da sani haram ne sai wannan yanzu wannan yana nuna mana kawai duk abin da wato wannan kawai su ne kaɗai abubuwa na haramun in ban da su ba babu wasu a'a akwai wasu nasoshin daban wanda ba wannan ba wanda sun zo sun yi bayani akan haramcin abubuwa waɗanda ba wannan na cikin hadisi ba wannan na cikin ayar ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hana wasu abubuwa da yawa yanzu kamar misalin riwaya ta zo daga nana Aisha kuma an samu wata ayar ma ba wannan ba الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبوع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق كذا دبت da take ta faɗo ta gangaro daga kan dutse shine almutaraddiya da wacce take ta shaƙe kanta ta karkanta da wadda ‘yar uwarta ta soke ta da ƙafo ta kashe ta da wanda kura ta ci ta bari ya zama saura wa ma'akalar sabu'u duk waɗannan haramun ne kawo mutum ya je daji ya tarar da akuya ta shaƙe kanta da igiya an ɗaure ta da igiya ta yi ta juyeniya ta shaƙe kanta har ta mutu ko kuma misalin mutum itarar da wata dabba ta fado daga kan dutse ko tsauni ta gangaro ta faɗi ta mutu wannan duk irin waɗannan nau'in dabbobi haramun ne ba a cin su kaga duk da cewa ne ba su zo a cikin wannan aya din ba to amma baya nuna cewa wai wanda ya zo a cikin wannan aya qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu shine kadai ha akwai wasu ayoyin wanda ba wannan ba kamar yadda kuma akwai a cikin wasu hadisan waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayani dalla dalla kamar yanzu yadda ya zo a cikin hadisi manzo Allah ya ce haramun ne cin duk abin da yake da fiƙa an gane ko abin da yake da yake da me yace da fiƙa da wanda yake da da da menene ake cewa wannan abin nan wannan wannan na- na hannu din nan me sunan shi ha mai farata duk dabbobin da suke da kullu zinabin min sibai wannan haramun ne irin su dangin su kare kaga an ka lura hakorin kare fiƙa ne da shi da kura to duk wannan haramun ne a ci da masu farata masu farke mutane shine wa kullu zi mikhlabin min at-tayr tsuntsaye masu farata irin su shirwa duk wannan haramun ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisai ingantattu ya zo a mazhabar Imam Shafi Allah ya kara masa rahama yake cewa duk abin da nassi bai zo yace haramun ne ba ko kuma yace halal ne ba idan har an shar'anta a kashe shi kamar misali manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi ya ce khamsun min dawabi ko khamsun fawasiqun yuqtalna fil hill wal haram akwai dabbobi guda biyar wadda an ce fasikai ne a kashe su ko a harami ko a wajen harami su su su sh- algurabu wal hida'atu su su kan hankaka su su su shirwa su bera an gane su kunama duk waɗannan annabi ya ce a kashe su in an gani da su maciji ya ce to akwai akwai dabbobin da nassi bai zo karara ya ce haramun ne a ci ba kuma bai zo karara ya ce halal ne a ci ba to amma nassi ya ce a kashe su kun fahimci wannan to wannan su ma haramun ne eh a ci ba haramun ne a ci inji imamu shafi'i ko kuma akwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a kashe su akwai kwarin da annabi ya hana a kashe su an ruwaito annabi ya ce a daina kashe zuma kawai mutum ya je daji ya ga zuma ya ta kashe su haramun ne annabi ya hana ko kuma tururuwa shi ma an ruwaito manzon Allah ya hana kashe tururuwa haka korin in bata maka komai ba an san tururuwa ai yawwa to cinnaka cinnaka ai yana cutar yana cutarwa haka kawai shi yana cut- cut- cutan mutum shi ma cinnakan in dai bai maka komai ba ba a ce ka kashe shi ba in dai yana tafiya ne kawai misali mutum ya samu kiyashi kurin ya ta kashe su haka kawai ba su maka komai ba suna wuce kai ta kashe su ko ko mutum ya je ya samu gidan tururuwa ya je ya sa musu wuta akwai wani wani tururuwa ta dame shi a kofar gidan suna fito masa sai ya zo ya ɗebo itatuwa da kayan bola ya sheƙa kananzir a cikin kurin ya hura wuta a gurin wannan haramun ne bai halatta ba ka yi dabarun da zaka iya koransa a hankali amma ba a son kona abin halitta to imamu shafi irin wannan cewa ya duka haramun ne a ci gaba ɗaya to wanda ba wannan ba kuma sai ya ce a koma bisa ga al'adar larabawa a tun da ɗin can idan har suna ci da yawa ana ci kuma shari'a ba ta hana ba to ya zama halal amma kuma wanda ya kasance mafi rinjaye ba a ci to wannan ya zama haram dan Allah ya musu magana a tun daɗin da ya sauka da ya ce uhilla lakum at-tayyibat kul uhilla lakum at-tayyibat mun halatta muku tsarkaka daɗaɗa to kenan abin da suke ci a wannan lokacin sune tsarkaka din daɗaɗa da sauransu to wannan dai yana aya tana mana bayani ne akan dabbobin da Allah madaukin sarki ya haramta mana da nasi mu ci ba wai mu biya abinda jahilai ko yahuda ko kafirai suka shimfiɗa suka lissafa suka ce waɗannan su ne haramun ba to sai Allah ya ce me kuma faman turra ghaira baghin wala adin to duk da an yi bayanin waɗancan dabbobi amma wanda ya shiga cikin tsananin larura an gane ko wanda yake cikin larura amma gaira bagin ba wanda yake wato mai- mai mai wuce gona da iri ba ai wannan abin da ake nufi da da da da da, da, da bagin wanda zai ci ba tare da larura ba wanda kurin haka kawai zai ci ta hanyar zalunci wala adin ba kuma ainihin wuce gona da iri ba duk wanda ya shiga larura ba da niyyar zalunci ba gaira bakin wala adin ko ƙetare gona da iri ko wuce gona da iri to wannan ya halatta ya ci fa inna rabbaka ghafurur rahim lalle Allah ubangijin ka mai gafara ne kuma mai jin kai ne ana abin da ake nunawa ya halatta a larura idan mutum ta kama ya ci waɗannan kare a iya ci a larura alade a iya ci a larura mushe a iya ci a larura to amma menene larura ne wai larura fa ba in ka rasa abu kawai shine larura ba larura shine abin da idan baka yi shi ba za ka iya mutuwa mutum ne yana tafiya a hanya yunwa ta kama shi ya rasa abinci ba inda zai saukai samu abinci ya rasa dukkan nama na halal gaba daya sai naman kare kuma in bai ci naman nan kare ba zai iya mutuwa to wannan ya halatta ya ci naman kare a wannan lokacin amma iya daidai gwargwadon kashe yunwarsa kada mutum ya ɗabi naman kare ya je ya ta ci har sai ya cika jaka kuma ya guziri wannan bai zama gaira bakin shine bakin wa'adin kenan ya wuce gona da iri mutum ya zo yana tafiya yunwa ta kama su sun yi tafiya a cikin sahara babu abinci ba yadda za su yi sai suka tarar da katon bujimi ya faɗi ya zama mushe ya za a yi shikenan sai su baza shi da wuka su ɗauki abin da za su ɗauka su ci amma iya lokacin za su ci kasu ce a bari mu yi guziri saboda gaba a ku yi haƙuri gaban Allah ya baku da aka ya halatta a ci mushe da larura ya halatta a ci kare da larura yana daga cikin larura mutum ne ya yi tafiya sai ya je wani guri aka ce da shi musulmi ne kai ce ya musulmi ne sai aka ɗauko naman alade aka ce ko ka ci ko mu kashe ka saboda an san shi musulmi ne baya cin nama alade to kare ce a sai dai ku kashe ni wallahi a'a ka karba ka ci ka gyara ba komai illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman Allah ya ce banda wanda aka masa tilas alhalin zuciyarsa a cike take da imani da aka yan uwana larura ta sa mutum ya ci irin waɗannan abubuwa din da sauransu larura ta sa mutum ya ci amma in ba larura ba ba zai ci ba sai ya haƙuri sai ya jira lokacin da zai samu na halal to sai Allah ya ce me
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون
Allah ce wa alal ladina hadu haramna kulla dhi dhufr Yahudawa waɗanda eh, suka fandare wa Ubangiji kuma suke fito na fito da shi su ne al-yahudu to mun haramta musu kulla dhi dhufr wa huwa ma lam yakun mashquq al-asabi'i min al-baha'im wat-tayr مثل البعير والنعامة والعوز والبط da sauransu dukkan abu mai farci mun haramta musu tun a wancan lokacin shine kullu dhi mikhlabin min at-tayr da kuma zi hafirin min ad-dawab a wannan lokaci mun haramta musu kalmar zufur ana nufin wato farci ne wa min al-baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma dangane da shanu da tumaki mun haramta musu kitsansu Allah ce haramun ne a wancan lokacin ya haramta musu kakkuci wato kitsansu illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya sai dai banda abin da ke cikin cikin wato a cikin cikin naman su ana iya samun kitse a cikin cikin nama haka a haɗe da nama wanda ba yanda ba yanda za ka iya raba su aw makhtalata bi azm ko wanda ya cakuda da kashi to wannan ba laifi Allah ya ce mun musu wannan ne ku duba dan Allah ai kaga tunda suka tsananta wa kansu sai Allah ya tsananta musu aka ce duk dabba mai farce karkuci kuma duk dabba mai kofato karkuci kuma dangane da naman saniya da naman tumaki ba maganan cin kitse kar ba ana ware kitse ba in ka yanka tinkiya ko saniya ba akwai kitse tari ba to a wancan lokacin Allah ce haramun kar ku ci sai dai abin da ba za a iya hanawa ba tunda an baku dama ku ci naman a iya samun kitsen da ya cakuda da nama ko wanda ya cakuda da gashi Allah ya ce zalika jazainahum bi baghihim mun musu wannan sakayya ne uqubatan lahum dan mu musu uquba mu punishing din su bi baghihim saboda zaluncin su bi zulmihim min qatlihim al anbiya saboda kashe annabawa da suka yi ta yi saboda kashe annabawa wa saddihim an sabilillah da kuma toshe hanyar Allah ba sa son addini ya ci gaba wa akhdhi himur riba ga cin riba wa istihlali amwalin nasi bil batil ga halatta dukiyar mutane da barna Allah ce wa inna la sadiquna kuma wallahi mu da gaske muke ba wasa muke muku ba Allahu akbar mun haramta tabbas kuma ya haramtu kuma duk wanda ya ci zai ga uku ba me yasa muka yi mashi wannan saboda zaluncin da kuka yi wa annabawa malam a ruwaito yahudu a rana ɗaya daga safiya kafin rana ta faɗi sun kashe annabi dubu saba'in annabi saba'in kai saba'in na nabiyan kuma yankan rago yanzu irin su annabi ya haya da su annabi zakariya da kake jifa gaba ɗaya yahudu fa yankan rago suka yi musu annabi ya haya annabi zakariya kafinta a kwantar da mutum a yanka shi yankan rago kisa ba mamaki dan dan arna sun samu dama suna kashe musulmi suna yanka su wala ba mamaki kuma wani abun ka kai mamaki a nan nan maiduguri duk a cikin watan nan da ya wuce an yi arnan kasan nan sojojin kan sun je sun ta yanka al'umma musulmi wallahi kurum an tattara su an tura su je su cutar da mutane duk wanda yake ta'addanci ko yake barna a kasan sun fi ka sanin sa amma da yake ana da manufar cutar da addini sai a je unguwa kawai su ba da kan suke tada bom din su sojojin kamar yadda yan jarida suke ta faɗa da sojojin da yan sandan to sojoji ne gwamnati ta tura mutum dubu majority duk gaba ɗaya arna duk shugabannin su da arna ƙanana ne kaɗan ne daga cikin musulmi ko musulmin wanda a aika sai a duba wanda yake a barikin ma kullum yana mami yana can yana shan giya a barikin ma wanda baya zuwa sallah wallahi wani yaro ya zo ya yi gudun hijira ya zo ya sami a Kano ya zo sami da shi da yan uwansa akwai akwai makotan wanda suna sun dauki mutum sama da ashirin akwai wani ɗalibi na ce a gidansa a gidansa yana da yan gudun hijira daga Maiduguri wajen mutum arba'in yace wallahi akramaka Allahu a idan mu gashi a idon mu muna gani in rashin mutunci ya kai ga ma yanzu sun ma daina ma harbin ma kudin sai a kama ka da wuka za su dauka su ta yankawa wuka wani ma cewa yake a harbe shi huta wallahi wuka suka sa suke ta yanka yara samari matasa in sun tada bom din a cikin unguwa kudin sai suke waye ta Allah ya tona musu asiri sai gashi ba kowa ba civilian din ba talakawa a mota yan sanda sai ga bom ya tashi kayya kayya ya kai tsakanin soja da yan sanda suke ta doke doke duk muna da labari ko mun sani manya manyan maiduguri dattawa maiduguri da waɗanda suka san me suke su shehun borno su duk sun yi magana a ɗebe sojojin saboda kashe musu al'umma da aka yi ta yi an fake ne da wannan kawai ana yaƙi da da boko haram ana yaƙin addini 80% cikin bumabuman da ake ta tara wallahi diyonci suke ta da shi kirista suke ta da shi ƙungiyar kan wannan wani abu ne sananne ina da jarida tana nan a wurina a gida jami'i aka samu na gwamnati a kaduna state a port harcourt sss suka je suka kamo shi yana da hannu dumu-dumu a cikin tada bama-baman nan su suke sponsoring a ji a kai bom mai duguri a tayar a ce musulmi suka tayar ina da rida tana nan ta daily trust kuma ana nan an yi press conference dab da zamu taho din an yi meeting na spring council for shari'a jarida jarida da kafafen watsa labarai sun fi goma sha biyar a najeriya duk sun bubbuga yana nan an yada an gani cewa yau ga wani jami'in gwamnati a kaduna a matsayin sa kirista an same shi yana da hannu a cikin bama-baman nan da ake cewa boko haram ne suke sawa ya kamata musulmi mu zama wayayyu kowa ya sani duk inda aka yi rikici a ƙasar nan ana samun sojojin kan yan sandan kan mobile din kan suna da nasu kuma wallahi gwamnatin najeriya ta san da su amma ka taba ganin wani sojan gona wai musulmi daga wani masallaci ko ta kungiya ta tura wani soja nata yau in suka kama wannan kungiyar ba sai ta kashinta ya bushe ba amma yau ga kungiyar kan tana da sojoji nata tana da yan sanda nata tana da mobile nata da an yi rikici kurum sojoji za su shigo muku gari ba fargaba ba ganewa ake washe sojojin kan ne su ta harbe mutane su ta kace mutane ko rikicin nan da aka yi su suna nan bila adadin a lokacin dambazau shugaban sojoji na najeriya ya yi iya kokari ya tura wane ne maina a plateau ya tsatsamo waɗannan abin nan su amma nan da nan kungiyar kan ta yi ta rubutu a jarida cewa a cire shi a cire musu musulmi daga cikin shugaban sojoji na plateau a cire musulmi yanzu shugaban sojoji na plateau arne dan sanda arne kwamishinoni arna gwamna arne dipiti arne wane ne ciyamomi arna komi ko dipiti gwamna ba musulmin plateau ba su isa ba su ba wanda kuma ba finsa yawa aka yi ba karfi aka fi su amma yanzu mala ana zalunci a ƙasar nan kaji wallahi ana zalunci yanzu ka duba filato wai musulmin subhanallah musulmin filato gaba ɗaya ba su da mutuncin za su iya samun dipiti duba taraba state 75% ko zuwa 80 gaba ɗaya musulmi ne arnan ba su wuce 20 ko 20 something ba amma suke rike da gwamnati dipiti gwamna ɗin shine musulmi to shi ma din akwai kutun kutun din la'alla su impeachment din su cire shi duk wannan gombe nawa arna suke amma automatically kujerar deputy daman ta arne ce to me yasa mu a plateau ba za a bamu ba me yasa mu a plateau ba za a bamu ba aje gwamnan plateau kafiri to me yasa deputy gwamna ba za a ba wa musulmi ba ga tarab ga, ga, ga adamawa sun kwace kudin arewan ma kuma sun zo inda kuke da majoratin sun dada cusawa sun shiga sai an ba su wani matsayi kuma inda kuke da dama din kuma sai sun kwace yanzu filato so suke gaba ɗaya sai sun tashi musulmin filato gaba ɗaya sai sun kore su idan suka rike nan gurin shi kenan kuma sai su tsallaka shiga kaduna ga kaduna nan sun kwace ta da ƙarfi da goyon bayan azzalimi macuci maha'inci mataimakin shugaban ƙasa da ya tsaya tsayin daka ya kwaci ya kwaci shugabancin da ƙarfi ya ba wa wannan arnan dan ba ci yayi ba kowa ya sani cuta ce zunzurutun ta tsagwaro ya ba wa dan uwansa to qur'ani ya karantar da mu komai kuma wallahi lokaci yayi da musulmi ya kamata ku farka ku waye ba za mu zauna zaman kaskanci ba yanzu musulmin najeriya abinda suke bukata a mana adalci ba wai cewa muka yi a ɗauke mu a ɗora mu mu danne ko ina ba a'a mu ma 'yan ƙasa ne ba daga sama muka faɗo ba ba 'yan Nijar ba ne ba 'yan Togo ba ne ba 'yan Kwatano ba ne ƙasar mu ce muna da 'yanci muna da dama mu ma ya kamata a dama da mu amma yanzu gaba ɗaya mulkin ƙasar nan shugabancin ƙasar nan duk ya koma hannunsu siyasar dama 'yan arewa ne ma suke abin nan siyasar ma an kwace ta ita ma an kwace ta kasuwancin ma an karya arewan an karya kuma wallahi ina ga muku wannan fitinar da ke ganin ta Maiduguri da gangan suka suka hada fitinar nan wallahi da gangan yanzu ba gashi ba tana ta tsallakawa ana komawa Kano ana ta shiga shikenan ana buga jarida ana cewa to zai yi fa ayi kaza sun kakkashe bayan Allah a can an yi abin da aka yi an yi ihu an yi ihu an yi ihu an kone kasuwa me alakar zuwa a je a kone kasuwa an kashe mana mutane a kafancan an kashe mana a zankuwa an kashe mana a kaduna an kashe mana sauran zariya an kashe mana kaza za su dawo kuma cikin musulmi sai su yi kulle-kulle wani ana tuhumar sa kaza ne an kama shi wani ana tuhumar sa kaza ne an kama shi ga manya-manyan 'yan ta'adda matsiyata na ƙasar nan suna nan suna rayuwa lafiya lau irin su zamani lokot babu dan adam da ya kashe wa mutane ya kashe musulmi ya kashe al'umma yan arewa irin zamanin lokot a lokacin mulkin baban gida amma daga baya zuwa ma aka aka fidda su aka yi musu biki ma ko kun manta da zangon katab rikicin da aka yi ko kun manta da rikicin yalwan shandam kashe bayan Allah da aka yi har yanzu muna da 'ya'yanmu mata 'yan mata a hannun kafirai a ƙasar nan sun dai bai su a matsayin ribatattun yaƙi sai arne goma ya yi layi a kan yarinya ya musulma guda ɗaya kuma gwamnati ta sani ko bata kwato su ba kuma an yau gana cewa musulmi su ne 'yan ta'adda su ne kaza su ne kaza su ne kaza a jarida ga sunan duk ana ta kama lokacin da ake ta rikicin rikicin nan na kafancan wallahi a jirgi kun ga jirgi ko jirgin ƙasa wallahi jirgin ƙasa suka yi catarin suka ɗauko suka lodo mutane suka ta sauke su a kafancan da daddare karfe goma aka yi tagitin za a fara fada za su sai sun karar da musulmin kafancan suka ce karfe uku sun gama yaƙi a jirgin ƙasa suka ta sauke mutane da makamai gayya suke yi kuma gwamnatin najeriya ta sani ba wai bata sani ba to a wannan ne za a ce ana neman zaman lafiya yanzu duk mutanen da aka kashe a zanko din nan fa gari guda ɗaya an kashe mutum ɗari biyar wannan wanda aka gani ne akwai ƙauyukan fulani na gefen kafancan kafancan din nan subhanallah yawan su ya wuce su waɗannan gawansu ma ba a gani ba gawansu ma babu in an je aka yanka ba fulatani aka tattara aka ɗebe shanun sai a kora ta da shi kuma wallahi da hotonsu yana nan a plate ana nan ana nunawa da hotonsu suna harbewa suna kashewan ana nan ana nuna shi ana kallo to wala wasu ko gawansu ma ba a sani ba akwai wurin da an kashe ya fi mutum dubu kuma idan an kashe din sai a tattara sai a sa musu ta a kone su kurmus duk sharrin arnan kasan nan ne waɗanda ba sa son zaman lafiya da neman tada zaune tsaye wai dole sai sun hana musulmi sakat a kasan nan to ya za ku yi da musulmi kuwa tunda sun fi ku yawa sun fi ku arziki sun fi ku karfi ya za ku yi da su to abin da ya fi komi ciwo shine gwamnati ta zo tana goyon bayan duk inda aka yi barna aka kashe musulmi ba abin kado yanzu duk wanda aka kashe a kaduna din nan wallahi ko mutum ɗaya ba a kama ba mutum ɗaya mutum ɗaya a kama mutum ɗaya da suna ana ana tuhumarsa wallahi ba a yi ba yanzu garin zankuwan nan gaba ɗaya an tashi musulmin an kone gidansu akwai evidence da ya wuce wannan me yasa aka kone gidajen musulmi aka kakkashe su gidajen kafiran ba kone ba akwai evidence da ya wuce wannan har nan su suna zaune musulmin kuma an tashe su ba sa ba sai su dawo ba kuma ba kama ko mutum ɗaya ba kuma ya cewa yana adalci kawai mu yan siyasan mun sun shiga abuja in dai an ba su motoci masu tsada sun samu gidaje masu tsada ana haska su a network shikenan kawai babu tunani ya za su taimaki al'ummar su to yahudawa ba abin da ba su yi ba sun kashe annaba sun ta yankawa kuma aqidar tasu ba iri ɗaya ne suna karanta a littattafan su abin da suka yi wa annabawan da kuma yanzu ma za su yi musulmi yanzu ku duba duk ta'addancin da ake a ƙasar nan tunda musulmi ake kashewa kun ga amerika ta kawo gudunmuwa kun ji hatta yan human rights wallahi ba su yi magana ba sai da aka gama kashe mu shine suka yi magana suka ce abinda sojoji suke a maiduguri bai kamata ba ya kamata ai kaza shine fa kaji an dan daga kafa amma sai da suka bari aka gama kashe mutane na san yanzu na a cikin ku akwai waɗanda an kashe musu yan uwansu da yawa ba zai ba su gani ba to haka haka duniyar take tafiya haka kasar take tafiya mu kullum abin da muke ga mutane ku rike addinin ku dan idan mutum ya rike addini sai samu yanci amma ka zo kai baka da addinin na ka zo kana goyon bayan addinin wani kuma ya amfani da kai a matsayin makami ya kashe wani babu tsinannen bawa macuci wanda ya cuci al'umma musulmi irin gwamnan Maiduguri din nan dan shi shi yasa a ta SSS a federal sai da suka kama shi dan duk rikicin da da ya faru a Maiduguri wallahi da hannun wannan Madu Sharif wallahi da hannun shi shi ya tsaya tsayin daka ya kulle duk sharrin da kake gani kuma ba abin da za mu ce wannan mutum sai dai mu ce Allah ya isa kur kuma ya yi kyau gwamnatin sss kun kyauta da kuka kama shi wannan haka sarkin musulmi ya faɗa ba ni na faɗa ba ya ce in kuna son zaman lafiya ku kama madu sharif ku kama shi a kama wani a kama wani a tatse su a gurin su naji ainihin me asalin rikicin abubuwa sun takuda da yawa rikicin siyasa rikicin wane ne gashi nan dai komi amma idan ya tashi kurin sai ya ce addini addini ne ba wanda zai fito abin nan ya fito ya kare ya kare musulunci ƙungiyar kan ba ta'addancin da bata yi ba a ƙasar nan kashe mana mutane in an zo rikici a kaduna nan su ta kashe mutane su ta sora sojojinsu rikicin filato din nan mutanen gombe da yawa sun zo masu tafiya wanda za su ratsa ta filato su tafi wannan sai mota guda ni ina da shi a waya na gani wallahi motar gombe ce ta zo mota guda sun dauka road block ne aka yashe kurin sojojin banza ne kawai suka tsare su suka kwantar da su da itace ana dukan su ga bindiga ana harbi duk sai da aka harbi su wannan kowa yana gani a waya aka ta yadawa ko ba ai komai ba hanyar filato sai da ta gagara biyuwa gagara biyuwa ta yi ko ba ka bane da yawa akwai 'yan kasuwan da ba sa iya bin nan gurin sai dai su canja hanya ta wannan kaɗan kenan daga cikin zaluncin kafirai kuma wannan ba sabon abu bane daman tun can mun ji mutane sun kashe mana annabawa dan yanzu sun yi ai ba abun mamaki bane ba ga cin riba duk wannan karkashin malamai suna kawo wannan zalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun Allah ya ce mun musu sakayya ne saboda zalunci ka duba Allah da kansa ya ce azzaluman mutane ne ga riba riba fa da bankunan mu suke amfani da shi fa yahuda suka tsuguna suka haifi riba wanda ya fara kawo riba a duniya ba a san riba ba yahuda ya kawo ta ku je ku karanta tarihin samuwar riba ba yahuda ne ya ce duk wanda ba ba yahude ba in za a bashi rancen kuɗi to sai an ƙara masa da ruwa tun can asali daɗin rance ne in za a ba wanda ba yahude ba ba yahude ba sai a kara masa amma in ba yahude za a ba shi rance sai a ba shi kuma in ya zo dawo da shi ya dawo da shi daidai ko ma ya masa ragi to daga wannan ne fa suka fara jefa shi a duniya ya zama tsarin mu'amala ta kuɗi wanda ba na musulunci ba idan za a baka rance an baka dubu ɗari biyar wai dole sai ka dawo da dubu ɗari shida ko ɗari biyar da hamsin yahudawa suka kawo riba asali su suka tsuguna suka yi naƙudar riba kafirai to yanzu Allah ya kawo mana sauƙin kubuta daga hanyar riba ko da alhamdulillahi ni'imar da Allah ya mana a ƙasar nan ita kaɗai ne nerorinmu da kuɗinmu da muke mu'amala ba sai sun shiga riba ba ai mun gode Allah amma yanzu duk transaction na kuɗi harkar banki fa sai kuɗin nan sai sun shiga riba amma a ce Allah ya mana arzikin da hanyar neman abincinmu mu'amalar mu ta kuɗi ba ma sa kuɗin a cikin riba ai ba karamin ni'ima bace ba to shi yasa waɗanda suka haifo ribar suka samar da riban suke goyon bayan riban suka tsaya suke yakar tsarin da zai zo a yi banki babu riba amma in ba haka ba what is their benefit menene benefit ɗin kafirin Najeriya ko arnin Najeriya ko kiristan Najeriya dangane da tabbatuwar bankuna suna ba mutane bashi da ruwa me za su karu da shi sannan me za su ragu da shi in an yi bankin da babu ruwa a ciki me za su ragu da shi kudin su za a ɗiba gonakin su za a sayar ƴaƴan su za a kama ba amsar ita ce kawai saboda ba sa son duk wani abu da zai fito daga bangaren musulunci to kuma wallahi gwagwarmaya ta musulunci a Najeriya ku je ku karanta tarihi tun da aka yi najeriya ake musulunci da musulunci da kafirci wanne ne bako kafirci ne bako wallahi a najeriya wallahi ku je ku karanta tarihin najeriya kafirci shine bako to ya za a yi bako ya zo kori dan gari la yumkin ba zai taɓa yiwuwa ba to Allah kiyaye mu Allah gyara mana sannan suna halatta shi ba yahude a wurinsa duk dukiya in dai ba ta ba yahude bane halal ne ka ci na so da na tafi muku da wani littafi da ya magana akan tarihin yahudawa kurum wallahi ku ji aqidin su za ku sha mamaki shi a gurinsa ba yahude dan ya kwaci kudin ka kai musulmi halal fa ci kuma ba laifi yayi ba kai ba ma kai musulmi ba wani ma wanda ba musulmin ba kuma ba bai hude ba a gurin bai hude in ya ci kudinsa ya ci banza sannan yana cikin aƙidun yahudawa duk wanda ba bai hude ba to bawan bai hude ne a tsarin su so suke wai ita duniya gaba ɗaya ta zamanto wato tana hidima ne ga yahudanci wai so suke duniyar gaba ɗaya ta zamanto a hannun yahudawa wanda duk ayoyin da za ka karanta a cikin alkurani kana yin aya ɗaya biyu uku wallahi sai ka ji Allah ya magana akan yahudu to shine sai Allah ya ce me فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين idan sun karyata ka ya Muhammadu bayan wannan faƙur rabbukum zu rahmatin wasi'a ga ya musu ubangijinku shine ma abocin rahama mai yalwa mai fadi cikin rahamar ubangiji zai jinkirta muku azaba ya kyale ku ta shedancin ku wala yuraddu basu anil qaumil mujrimin kuma yayin da Allah ya zo yin azaba ga mutane mujrimai to ba wanda ya isa ya juyar da azabar ubangiji ga mujrimai kafirai to Allah ya tsare mu da azabarsa kuma Allah ya samu cika da imani abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa da rangwame wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آه، kamar yin fara karanta tambayoyi muna sanar da neman taimako a hannun yan uwan musulmai da fatan yan uwa za su taimaka na agaji kuma su daga su gaba don haka akwai wani yawan allah da ya manta sallah yanzu so yana kusa na tashi sai je wurin yan kwamitin tsaro na wani gudanar da wannan karatu ya bayan ya karbi kansa dan fara da tambayar da ta kwana jiya insha Allah da tambayar ce shi ne ya hana kaninsa shiga inda matarsa take har sai in yana nan sannan kuma jadumarsa ta yi fushi da shi ta ce matarsa ta zo ta raba shi da ɗan uwansa saboda haka yake son ma mai taimaka ya ƙara faɗakar da su domin yana so ya ɗauki kasa ɗin a matsayin hujja da zai kai masa ba za su daina musu ala ayi hal yana daga cikin wata al'ada da bahaushe da bafulatani ke da ita wanda kuma wajibi ne sai mun gyara galiban muna da wannan al'adar kuma ta safa a shari'a shine mutum ya zo ya bar gidansa sakakai kowa yana shiga yes kannanka kannanka ne kuma yan uwanka ne amma kaninka ka sani zai iya auren matarka da kaninka da yayanka za su iya auren matarka akwai al'ada da bahaushe da bulatani yake da shawai wasan kanin miji kanin miji sai zo samu amaryar matarsa a amaryar yayansa ke ta wasa da ita ya ta mu'amala da ita wani gurin ma har har ana taba ana taba jiki ma to wannan sunansa maguzanci kuma kamar yadda wannan dan uwa yayi daidai bai halatta mutum kanin sai ya shiga gurin matarsa ba ba tare da ta saka hijabi ta rufe jikinta ba nan idan ya hana su shiga ne kwata-kwata ya yi kuskure za su iya shiga gidansa amma matan ta sa hijabi ta sa hijabi ta rufe jikinta amma babu maganar zaman hira in ta sa hijabi sai su yi magana min wara'i hijab wannan ba laifi ba cewa aka yi mutum bai je gidan yayansa ba mutum zai je gidan yayansa zai je gidan kaninsa amma ya zama matar tana da hijabi kada ka je kai magana da matar yayanka ba ta da hijabi ko kai magana da matan kaninka ba ta da hijabi dan kana gadarar matan kaninka ne ko matan yayanka irin wannan matsala an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda wannan bawa Allah ya tambaya me hukuncin kanin miji ko dan gidan babban mutum ya rinka shiga gidansa manzon Allah ya ce alhamu kanin miji ko dan gidan babba ka bar shi yana zuwa gurin matarka babu hijabi babu shamaki almaut annabi ya ce mutuwa kenan zai maka illa kamar illar mutuwa kuma annabi ya yi gaskiya ni da kaina nan an kawo min kes ɗin da wani ɗan uwa ya yi sabon aure ya samu wani kos ya tafi ya bar matarsa mahaifiyarsa tun da su iyayen mu Allah saka musu alkhairi zumunci suke kula da shi amma yawanci da yawa ba a karanta hukunci na addini ba da haka sai an bi hanya ta lalama da rallashi a yi musu bayani su gane sai aka tura kanin sa ya rinka taya wannan matar tashi kwana uwarsa ne ta bala toto ga dan uwanka ba sai dai rinka taya ta kwana ba yarinya ta ce ita tsoro take ji sai aka tura kanin mijinta ga can dakin sa ga nata in an zo dan ta da inji a zo a dan yi kallo inji dan na dubu goma na ai kallo ai kallo in dare ta ce ita ta shiga in ya gama ya kashe ta rufe daga bayan shedan ya zo ya shiga tsakanin su yarinyar nan kurin ta fara cewa ita ba gaskiya tana jin tsoro a dakin ta ita kadai kurin ya dawo da katifarsa ga gadanta ga katifarsa shi kuma ya yadda ya yadda ya kawo katifarsa a zo ana hira kan takaice mazance malam sai da suka zawo daga karshe ba ta iya cin abinci sai kanin mijin nan ya dawo ta zuba musu ci tare suka zo suna shiga daki shedan kurin ya shiga tsakanin su ya akai wa ya fara tsallaka kan wani Allahu alam daga karshe wallahi sai aka tarar da yarinyar nan malam ta yi ciki shi kuma bawan Allah ya tafi ya bar matarsa tana al'ada lafiya lau ya je kos ya ya bar dan uwansa a gida wallahi kuwa yana dawowa malam ba sai ya samu yarinya tana ta tofe tofen yawu ba ya ce daga ina me ya faru ne ta ce wallahi ba ta jin daɗi ne me ya faru tana wani abu kamar an ɗauki ciki kamar me sai ya kai ta aka gwada ta ana gwada ta sai aka ce positive sai ce wance da ba na tafi na bari kina al'ada ba tunda ya tafi ya bar tana al'ada alama ne cewa ba ta da juna biyu ni wallahi kaza yace kin gaba wallahi wallahi ki mun bayanin gaskiya me ya faru tace gaskiya bayan ka tafi ne mama ta turowa ne tace zo rika kwana kuma shedan ya zo shiga tsakanin mu yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani gani na ce shi wallahi shi ne kun san inda labarin ya zo mana muna an kawo mana fatawa ne yaya za a zubar da cikin ko ba za a zubar ba to me wannan ya faru shari'a ku saba ko kuma kan ne ku yi hakuri ka daina zuwa gurin matar yayanka kuna zama kuna hira da ita baka da dalili a shari'a wallahi iyakaci tsakanin ku sa lafiya kalawa yayana yana nan bayana yayana ya ce kaza wannan inda hijabin ta ba komai amma wallahi akwai mutumin da yake daukan kujera ya je zauna sai ya ce ba yayana baya nan bari je taya matarsa hira ko fira la ya juzu haramun ne da ka gaya wannan da cijewa Allah saka mata alkhairi Allah kara mata imani Allah kara mata son zumunci abinda wannan dan uwa yayi daidai ne saboda yau malam kana kana sakin matarka kanin ka zai iya aure ta ko kai kana sakin matarka yayanka zai iya zuwa aure ta kai zaka iya auren matar yayanka ba kai barin ta kai ce muku zance akwai ɗaliba ɗaliba ta ce wannan ni ina karantar da ita wata mun zo muna karanta hadisi wannan a aji ta ce gaskiya ne malam manzo Allah ya gaskiya ta ce ni din ina da kanin mijina da ya zo ya same ni irin ana wannan wasan iyaye sun sa ana ta shigowa baka isa ka hana su ba yace wallahi ta ce wallahi malam haka yaron ne ya zo kama mun kuguna kuguna ya kama ya rike ya girgira ce tab amma yayana ya samu mata sai dai bata dace da irin mu ba bata dace da irin sa ba da mu ta dace ta ce na karkata na je na dauko tabarya na kansa zan ranta ba masa ya gudu a daina kawai malam ba da kyau ci gaba da tambayoyinka Allah kiyaye ya tambaya na gaba ya tsaye ya zo tsan mu ana sanya ya kishi da kuma ya rasa raka a biyu na farko to in ya tashi bayan sallan ma kawo raka a biyu zai kawo su a bayyane na farko wanda ya wanda ya zo ya samu sallah ku rike ga ka'ida kawai mun sha faɗa muna maimaitawa duk lokacin da ka zo bin sallah ka ɗauka abin da kake bi abin da ka samu da liman shine farkon sallar ka kai ba ruwanka da ta liman fa abin da ka samu da liman shine farko da haka idan idan aka yi sallama cikawa za ka yi ba ramawa za ka yi ba kun sa akwai bambanci tsakanin ramawa da cikawa idan ka samu liman yana sallar isha'i ya yi raka'a biyu fatiha da sura saura raka'a biyun karshe fatiha kaɗai ko kai kuma ka zo ka jona ba su biyun ka samu ba to kai sai ka mayar da sallar da ka samu da liman kai din shine farkonka shi kuma liman su ne sa da haka idan ka tashi sai ka kawo raka'a biyu fatiha zalla babu sura kuma a ɓoye ya ma fi sauki kun fahimci wannan kawai ka rike ka'ida duk lokacin da ka zo bin liman abin da ka samu da liman shine farkon sallar ka kai da haka sauran za ka cikato ba wai ramawa za ka yi ba kamar yadda hadisai suka zo ingantattu akan haka
ya tambaya ce aka haka yau wani da sai malamin ce ne wani ya kai a
maganin ciwon ido wanda yake shiga makogoro ba ba ma maganin ciwon ido kaɗai ba duk wani maganin da ko ciwon hanci ne ko na ba inda an sa shi zai bayyana a makogoro ko kwalli in aka sa shi zai bayyana a makogoro yana karya azumi da haka masu ciwon ido in dai maganin zai za a ji shi za a ji dacin sa a makogoro to bai halatta ya amfani da shi ba sai dai in an sha ruwa a yi ko kuma idan an zo yin sahur sai a saka amma da rana bai halatta a saka ba ina fata ana fahimta kuma ciwon idon nan ana ta yinsa annoba ce ana ta yi sosai kusan duk ƙasar nan ko ina ana yi amma akwai wata hira da wasu likitoci suka yi a kano sun ba da wani magani mai sauki wanda mutanawul yadi yana hannun kowa yana daga cikin abin da ke gaggawar kashe wannan ciwo na ciwon ido da ya zo a polo dinnan da ake yi shine ka samu ruwan zafi ka zuba masa gishiri sai ka rinka wanke fuskar at least a rana sau uku sau hudu sau biyar kamar duk lokacin alwala to ka saka wannan kayan alwala ka sa ruwan zafi ka wanke ko baka sa kowane magani ba ma zai warke ware bayan wannan kuma akwai wanda ya tabbata shi kuma yau da gobe ana yi zuma wanda da yake ciwon ido in dai da zai daure ya dan sa zuma akwai zafi fa kan na boye muku gaskiya akwai zafi tabbas amma akwai aiki washe gari sai dai kaga kwantsa kurin ta fito ya ɗebe duk dattin idan da cutar yana da tasiri kwarai da gaske na uku abin da yake taimakawa shine in ka zo zaka kwanta bacci ka samu kasan idan kawai ka dan shafa masalita bayan ka wanke shi da ruwan zafi sai ka dan sa masalita kurin a kasan idan an gane insha Allah za ga ya warke da wuri ba tare da bata lokaci ba sauran magungunan kuma a tafi asibiti na mana Mutum ya ce, Allah ya ƙara wa mara lafiya da zariya.
amin Allah ya mana malam da ba da yin tsaro ni ne aka biya mini kujera maka kuma ni ina bayan da nake gaskiya malam zan iya sayar da wannan kujeran in samu jari in Allah ya kira ni da kuma wanda an biya maka kujerar maka amma baka da me ba shi da me ba yanda yake me ba yanda yake ai talaka kenan ai oke wanda bai da jari shine ba yanda yake to haka ake faɗa a garin nan ko to a tsakani da Allah ba cewa aka yi mai zuwa aikin hajji sai wanda yake da jari ba kun fahimci wannan ba ce baya cikin sharuɗan aikin hajji wanda zai je aikin hajji sai mai jari a'a Allah cewa liman istata'a ilaihi sabila man istata'a ilaihi sabila wanda ya samu iko yanzu a nan gurin dan Allah dan wannan ya samu iko ko bai samu ba an biya ma kujera an baka guzuri da zaka bar wa iyalinka baka da hujjar da zaka sayar da kujera ka je kai jari yanzu kai din kwananka na gobe da jibi a hannunka yake ne kuma kana da garanti din zaka je baɗi kuma kana da garanti din kudin kujerar idan ka sai da kujerar za su multiplying har su baka kudin wata kujera nan gaba ka sani ko za su bata a cikin shefe ne ko ba ka bane wataƙila a cikin tattasai da tumatir da dan waken miya da waye su kare shawara ta gare ka Allah ya rufa ma asiri ya baka dama kuma Allah ya kira ka in kuma za ka ce ba za ka je ba ka faɗa da haka bai halatta ka sayar da wannan kujera ba matukar an baka kuɗi kuma an baka guziri da ma a ce baka da guziri ne to kana da hujja dan wanda bai da guziri aikin hajji bai wajabta a kansa ba to kai yanzu mai saura kana da lafiya kana da kuɗin zuwa da dawowa da guziri a can da guziri da zaka bar wa iyali kuma ka ce zaka sayar da kujera ba za ka je ba sai baɗi a kawai ka buga ka tafi in kuma ba za ka je ba ka kawo muna da masu zuwa mu je malam
wannan kuma sallah yake yana kan liman amma yana kawai ka su jarin sa har liman ya dago ya fara karatu sannan ya dago da gaba bai halatta ba kuskure ne wannan akwai waɗanda suke yin sallah suna bin liman su din khushu'in su ko yawan dadewan su a sallah yafi na liman sai kai hakuri ko dai ka je ka nemi liman sa'an ka irin ka mai sallah irin taka ka je ku tai fafatawa ku tai Allah kiyaye in ba haka ba kuma to ka bi liman inna ma ju'ila al-imamu li utamma bi hadisin bukhari Allah ya manzo Allah ya ce an sanya liman ne dan ai koyi da shi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami Allahu liman hamid faqulu rabbana wa lakal hamdu annabi ya ce in yayi fa idza sajada fasjudu in yayi sujada ku yi in ya dago ku dago in yace sami Allahu liman hamid ku ce rabbana wa lakal hamdu ya limamin ka ya dago kai kuma kana zaune me kake nema kaga wannan ka zama dan tawaye kenan kana yi wa limamin ka tawaye amma malamai suka ce idan tsakanin ba yawa wannan ba zai cutar da sallar ba amma in dai zai yi nisa har liman ya tsallaka ya shiga wani rukuni ya fara karatun fatiha kai duk kana sujada ai wannan kaji watakila kar ma ya zo taba ma ikhlasin kama dan wannan ma mutane su gane ko shedan ya nuna ma cewa ai kai kafi kowa iya sallah ma ko kuma kai mai tsoron Allah ne gaskiya wannan ba sa ba zai iya taba ikhlasin ka da haka kai kokari matukar dai liman yana cika sujada da rukuyi sai ka hakura da abin da ka samu ko kuma limamai akwai gilma akwai fijo akwai j5 akwai wacece don Allah ku ji akwai battara ko don Allah ku ji tsoron Allah musamman da Ramadan din nan wallahi akwai limaman da gaskiya sallar su abin ba a cewa komai Allahu akbar sami Allahu liman hamidda Allahu akbar rabbana wa lakal hamd Allahu akbar Allahu akbar wallahi idan mutum ya sha kunu mai yawa ma sai yayi aman shi kuma wai irin waɗannan wai su ne wai ake so wai aje nan da na an gama yar mubi ba yawa sai lada wallahi ku ji tsoron Allah wata sallar da ake wallahi ko kai zaka biya wallahi ba zaka biya ta ba ba daidai bane ba to yi tambaya ta karshe ko
amma ta karshe yace malam ranar kan magana akan alamomin munafiki a masallacin bada wannan alamun kamalan sun kuma hada su duka uku ne ko kuma guda ɗaya wannan ɗaya wannan alamomin munafiki da manzo Allah ce a ayatul munafiqi thalatha idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana idan mutum ya zo zaka ga galiban majority mafi rinjayen maganan mutum in zaka hada da gaskiyarsa da ƙaryarsa zaka ga ƙarya ita tafi yawa duk wanda kaga ƙarya ita ta farin jaye a cikin maganganunsa to gaskiya alama ce ta cikakken munafuki ne shi sannan wannan ka haɗa mu'amalarsa kullun saba alkawalinsa shi ya fi cika alkawarinsa yawa in dai za ku yi alkawari shi sai ya saba kaga majority saba alkawari shi ya fi yawa to gaskiya nan yana da alama na munafurci sannan na uku mutumin da kaga baya iya rike amana majoratin al'amura idan aka bashi amana baya rike sai yayi ha'inci a ciki ka lissafa kaga da rikon amanarsa rashin rikon amanarsa wanne fi yawa rashin rikon amana shi fi yawa wannan yana da alama ta munafiki ko da guda ɗaya aka samu to alama ta munafurci ta tabbata gare shi in dai matukar ya dawwama yana wannan abu a wata riwaya ma manzo Allah ce kana munafiqan khalisa ya zama tataccen munafiki munafiki mai rijista tabbatacce wanda in dai zai magana ƙarya yake in kai alkawari da shi dama a ce wane ne Allah da ya kiyaye kawai in ma shi ne ma da shi da maganarsa da rubutu akan ruwa duk ɗai ba bambanci ga cin amana wani ka ba amana kuɗi Allah kiyaye wani ka ba amana zance Allah kiyaye kun yi magana da shi tarayyar tarayyar wallahi wani kaga iyali na alhamdulillah muna wannan da ita amma tana da wata matsala matsalan nan kaza kaza ne amma fa amana ce na baka da Allah ba sai ka je ka gaya wani ba ce a haba wani kuma dai tunda ka gaya mun ai ba ai na riga na sani ai yadda ce ta sa ka gaya mun wallahi mala yana zuwa gurin mai shayi da an hada masa shayi aka yanka masa burodinsa da dan indomi dinsa ko da dan kwansa yana fasawa da ya buga shayi ya karya daya sai ka je yana ba da labarin shi wallahi da zo na aboki na ke ba da labarin matarsa tana wahal da shi shi kuma ɗaya zai ce waye ne shahaba wane ne dai baka gane shi ba malam bari mu tsaya a nan guri to wannan kaga mai cin amana ne Allah dai ya kiyaye mu ku rinka rike magana an gaya muku na'am to kafin mu yi addu'a, to bayan an